إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 28 ga wata na Muharram hijira shekara 1444 wanda ya dace 26 ga watan 8 2022 a darasi da ya gabata muna cikin suratun namal mun tsaya aya ta 85 yau insha Allah za mu tashi aya ta 86 kayan alarama ya so kenan tambayoyi da suke hannu akwai tambaya ta farko cewa yara ƙanana ana musu ado da wasu ababe na ado a ka bayan an musu kitso to abin da ya kawo karin maganar cewa akan samu wasu ababe kanana na halittu wanda mun san maganar sura abin da yake mai inuwa suran tashi ba shi da kyau to hatta da maganar nasarar ya magana cewa allah zai umarci masu suranta abu mai rai da gobe kiyama su busa mashi rai to a nan akwai istisna'i wanda aka toge daga cikin irin wannan sura na sallallahu ya rangwame game da sura ƙanana na wasan yara ma kenan yara balle mata an ba su damar wasa da kayan wasa na tsana ba da ya kube tsana ba suna wasa da shi hatta aisha rajul anha tana da kayan wasarta hatta a cikin almulkin aisha ko irin wannan kayan wasa misali cikin sahih bukhari ko muslim ne wata ran manzala yana zanne sai iska ta daga sai ga doki da rukan ruki a cikin kwabakin aisha cikin almulkin ta sai ce aisha kuma doki da rukan ruki ta ce ya rasulullah baka sama doki annabi sulaiman yana da rukan ruki eh annabi annabi da dariya bai cika hudda shi haka ɗiyan sahabbai sukan ba su suka yi haka shi abu na sananne akwai rangwame kan ƙananan kaya na wasan 'yan mata yara wani iya da rangwame a kan wancan sura babba da haka kenan wadanda ƙanana da ma ba a ganin su shi a takaci da tunda ba ƙarin gashi ba ne ba ƙananan yara 'yan mata iya da rangwame ganin waccan magana da wanda ya wannan girma ma an ba su dama su yi wasa da shi layan wani ababen kullum mutum duk abu da yake da shubha ko wani abu kullum mutum ya kauce mai shi lafiya da shi sai ta biyu wanda allah ya ba aihuwa bai samu damar halin yanka rago na suna a rassati ya ne zai yi abinda ya za suna hadisai masa'alar ba don abin ya koma a bariki masu son su yi biki a weekend cikin ranar da ba a yi ranar washi da gangan sai aihu ko laraba ko alamishi sai a kai shi sudu ko ladi ko ku an aihu litinin talata sai a jayo da shi ba su dai suna suna tsokan kwanan da suke shagalu su yan uwa abin da ya zo a suna an haddada rura an haddada rural a ranar da aka yaro misali za a yanka juma'a babu hali sai a kai shi juma'a ta sama ba su zuwa kashi ko ladi idan juma'a waccan babu har sati na uku amma ka wuce haka ma ya ce abinda Allah hore lokacin da Allah hore kuma sai a yanka amma ba ƙarin kwana ke ba ɗan wa wuce irin wannan yakan zo mahi yawa daga fitina ta mata da biki na mata sai ta bikinta in ta yi biki a weekend cikin sati ta yi samun kuɗi to in har abin ya yi ƙarinka dole walima sai an yi bikin ya yi ka kasa na shi to yaro ku yanka mai ragon shi a sati ku yanka ma yaro ragon shi ras sati can kuma da ku da bijin shi ne ya zama adalci gara a yanka mai ragon shi a sati a mai komi a mai aski ta abin da ake na yi can kuma ta yi bikin shi daga baya wanda baka yana sai tambaya ta gaba ta yawa a wannan sati masa'alar 'yan gidan meteo masu abin hadiri tambaya daga cikin gida daga waje ɗan uwa mu mama inkarin ilimi kuma abin da yake na harko kullum ɗan uwa idan abu ya zo don wasu shiga hatta kai suna kahurta su ma gaba ɗaya hatta kai kahurtawa to masala in ta zo kayan balle abin da ka ce wani kahuri ne to ka yi taka tsantsan kuma ka binciken masa'alar kahin ka cewa na kamun da ni na ji shi mai maganar shi gabciya kin iya bayani kan masa'alar ya tabbata cewa mu ba ma iya hadin ba ma hadin mukan zuba wasu sinadare ne kike gwanon sinadaran za su hadirin ya gauga wannan na abinda yake hudu kenan ‘yan uwa kowa ya sani duk mai imani duk mai hankali ya sani amma kahuri cewa ruwa da Allah ke ruwa kuma Allah ke ruwa shi yake gudu da tsoro duka shi yake kowa san haka to duk da mun san Allah yake ruwa shi gudu da tsoro ba ma sa taki a gona mun sai aka sa taki ai Allah sa wata sunna ce ta wannan taki aka samu albarkar kayan gona yadda baka cewa matsala ce an sa taki irin wannan wani abu ne daban wata fahimta ce ta dan adam ya ga wai wannan wannan abin da yake zubawa zai iya sa sinadarin da gaugawa ya narki haka ne tunanin su duk da muna ga yan wannan abun abin da muke jin hankalin ballan hukuma irin wannan tunani ko ilimi mutum hudoshi ka a yi gaugawar mai ka domin za a ci kuɗi a dibin suke cari stabilite me zai mai amfani shi me zai kawo ba kurin ba a yi yabar ilimi gurin a bar a tura a tura musu kuɗi gurin malerika dama ga abin da ya kama matsalolin kuɗi sama yawa kenan ɗan gaskiya ne ha ilimin yana yi mu dai a yau mun san muna afirka kuma afirka mun san da matsayin mu ba sai an ba cewa a yau a yau a london kwari ake ingila ɗamci a alman kwari ake a france kwari ake a yau to na imani don yana ga shekarun jiya wani ɗan wawa da ke alman ya ji da ke neman tambaye na ba shi amsa kan abin sai ka ce malam wallahi yanzu idan maka wuta bayan gari a alman ya ce wallahi kamar kai kuka dawa ta tashi ta bushe ta an kasa wuta ta kama gaba daya ruwa wani wurin ruwan gazon ma babu gazon ya bushe salkuna sun shanye a alman a amur a france a ingila yan wa yau a wannan da duniya turai ana akwai mace gaban su in arzikin ne a turai su a gaba in ilimin ne su a gaba amma a yau ana hori a can ka kenan wannan abu ya kamata a yi hattara wajen tura musu kuɗi wajen bambardan hadiri a yi bambardan kuɗi shi ne magana mu ce baiwa ba hanyar ilimi amma a gaskiyar magana abin akwai matsala akwai shakka kan abin na imani in dai ilimin ne in mu yanki ne wani jirgi ɗaya ga tawo na imani a faransa wani sassa jirgi dubu ya zama kasa gaba da jirgi dubu ya tada da kudan jirgin guda ɗan kewa fi na tsallaye wanda shi dai gaskiya al'amarin a yi hattara ka a yi gaugawa ka hurtawa kuma su kuma kasi gaugawa zuba kuɗi gudun al'umma gudun dandiyoni wadda ɗan tunanin shi gudun gaskiya a diba an wani abin gaskiya Allah shaida mu kuran ta gaba alarama mun tsaya dai ina ga a sati da ya gabata mun tsaya aya cikin surutun namal muka tsaya a aya ta 85 suratul namal namal aya 30 85 kenan za mu tashi namal aya ta 85 yi ayi ya gaba za ka yi 85 85 gaba za kuma ba to nan shi ala shiga shiga nan muka tsaya nan muka tsaya yawa kenan nan za mu tashi ta shidda ikira ka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون
إن ال- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أن هو ganin sati da ya gabata muna ƙarshen bayani na alamomi na alamatu sa'atu subur al-kubra cewa tashin kiyama iya da alamomi ƙanana da manya to cewa daga cikin manyan alamomi na tashin kiyama wanda su ne na kusan ƙarshe wanda don sun wakana in yi wakana babu damar wani imani ga wanda bai imani ba cewa Allah subhanahu wata'ala zai hudo da wata dabba daga cikin ƙasa za ta raƙawa mutane magana wannan dabba bayani ya gabata ba mu da haƙiƙanin nasi na sunna da manzan da ya ƙayyade cewa dabba kaza ce kurin dai dabba ce daga cikin ƙasa mai sunan dabba kura an kawo wani tago salu wani sun kawo jasasa abu dai da dama shi dai kurin mun imani dai wata dabba za ta fito daga cikin ƙasa tana wa mutane magana shi ne ƙarshen darasin na sati da ya gabata sai ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ألم يروا أنا جعلنا ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون نعم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا أنا الله سبحانه وتعالى ينا كرم da tsayawa da tunani lura da wani abu daga cikin ayoyin shi ce ba sa mutane ba sa ganin cewa anna ja'anna laila sukunu fi wan hara mubsira ba sa ga wata aya ta Allah yanda Allah ya sanya dare lokacin nutsuwa kuma rana lokacin harakoki haske fau kowace daga tsafokin shi mun imani cewa dare cikin duhu ake samun nutsuwa kuma cewa ya tabbata da ɗan adam a rayuwar ɗan adam cewa an tabbatar da dinin da ka yi barci a cikin haske ƙwalluwarka wani ɓangare na ƙwalluwarka bai samun hutu kamar da ɗan kai a cikin duhu don haka allah tsara ya baka hutu a cikin duhu kuma a cikin rana a huta a yi harkoki wannan iya daga cikin ayoyin allah kuma ni'imomi na allah yace inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun wannan maganar dare da rana akwai aya alamomi na gano kudura ko hikima ta Allah subhanahu wata'ala a cikin canjin dare da rana amma ga wa suke fahimtar waɗannan ayoyi ne ga mutane masu imani Allah ta malani ci gaba
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور رانا مما قلنا القيامة قيان دابن زي وكانا Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yawma yunfiqu fi sur ranar da za a yi busa a cikin kaho dan wa kaho mai suna kaho annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan cewa mutan waya yake cewa fa kaifa an'um wa sahibu al-qarn mutakim bi qalbihi yasta'mir mana ina bi ina nutsuwa in shantake bayan mai kahon wa da zai busa tuno kahon a bakin shi ya karkata yana neman jiran uzini busa kurin ya busa ba shi kurin jira yake kurin busa busa ta nika hawa a bakin shi ba ma jike ba a bakin shi yake kurin wannan ya tabbatar mu da aka israfil shi aka ba wannan aiki na busa to wannan busa da zai Allah ya ce anan fafazi a man fi samawati wata aya fasa'i ‘yan uwa masa'alar tashin kiyama akwai maganin magabata cewa shin busa biyu ce ko uku ce domin abinda yake tabbas da ya busa biyu ta uku matsalar da ake samu kanta akwai ruwawi akan masa'alar ko ingancin ruwa ya ka matsala sai magana da mai inganci a wajen mana masu binciken sanadin hadisi abinda ya tabbata busa biyu bambancin sa'ika da fafazi'a cewa abu guda ne abu son guda ce za a hulikita kuma a mutum a cikin abu guda tare da wasu mai kanu magana cewa za a yi busa za a samu hurkitar kuma bayan aiki bayan hurkita sai mutuwa a cikin gudan ne sai biyu ce ana yi fai za mu kiyamu yanzu shi ne ita ce ta nafahatul ba'as wanda ruwayoyi buhari ko musulmi ya tabbata annabi sallallahu alaihi iya bayani karshen al'amarin bayan musa ta kowa ya mutu sai mun zaka ce a lokacin nan sama za ta za a yi wani ruwa na musamman yace wannan ruwa zai barbari dukkan halitta ta ɗan adam da take cikin ƙasa kuma ta dukkan halittu da aka binne cikin ƙasa wannan ruwan zai barbare su yadda kasa ana ruwa da tsuro ya fito haka zai a wani ruwa zai barbare duk irin da yake cikin kasa kuma bayan haka ta ruwa ta abu ya ce bayan za a shekara arba'in bayan ta harku da a ruwayar bukar kamsa kanar ce a lokacin zai a wannan busa na mace ana cikin shagali a duniya ba wani abu da aka rage ita wani a kasuwa ya bude iya cameta ya ji ka tsaya wani iya ban ruwa ya zuba ruwa wani iya hawo kuma ya kwaram za a yi ta ana tsakar shagali za ta zo ba ta da ya kare ba kuwa ya kwanta ya ji da ya busa ana haraka cikin haraka haka ba za ta haka za a yi ta kwaram ko ta zo ya ce tsakanin busar wannan ta mutuwa da tashi shekara arba'in a ce arba'in a saulazin hal abu hura ne mai tambaya abu hura ya ce da ka ce arba'in shekara arba'in ne tsakaninsu ko ko na arba'in ko ta arba'in ya ce abai na ƙi bane hudu ya ce bane ma bayanin komi kun arba'in ne ce kun arba'in abu hura ya ƙi fasarar me ya arba'in kin tsakanin busa ta farko da ta biyu ba za ta shi shi da daga take nan dai wannan busa ta mutuwa kowa ne kuma sai busa ta baya an barbari dukkan wani jinsi ya kowa ya koma gangan jiki ya kama takwan sai ya busa kuma sai kowa ya tashi da cin gabar da zahun kayamu yanzu haka al'amuran zai waka ya ce fafazi a manfis sama wato manfin arin duka wanda ke cikin samai da kasai za su burkita illa man sha Allah sai wanda Allah ya so ya keɓance daga wannan gurgita ƙarƙashin wannan ma akwai ruwayoyi akwai bayanin malamai wasu ana nin shahidai ne ana nin ‘yan mata aljanna ana nin zai mangaru da yawa sun zo na kamar usaimin rahmanullah ya kawo cewa babu da babu da nasi na sunna ingantacce wanda ya kawo suwa ne ne man sha Allah kurin ka bar magana yadda take illa masha Allah kurin wanda Allah ya so shi ya sani sai nan kurin saura duk bayani ne babu ce da manzo Allah bi ce Allah bi ce ba kenan tsammani da iya ya baka gani amma kan magana a kowa gude duk wani wanda Allah ya so ya ciki nan zai ware wasu a wannan busa da zai yace wa kullun atahu da akhirin kowa dubai za su zo ma Allah ƙasƙantattu suna ƙasƙanta a gaban Allah in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahman abda kan asamu adam kullu man fi samawati wal in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahman abda لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
نعم إن كل من في السماوات والأرض دول وندكي تكين سمي لكسا إلا أتي الرحمن عبدا سيازوم ألا أولي قيامة إيا مسلم باو قوي زيزو إيا مسلم باو لقد أحصاهم wa'addahum adda Allah ya lissawa ya gidige duk yawan halitta gaba daya wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda kuma kowa zai je malaki kadai sakai shi kowa shi da kenan wa kullun atahu dakhilin kowa zai zo ma Allah yana kaskantacce ni da ga Allah a wannan rana Allah ya ce wata jibala وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله التي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
Allah ce watara aljibala tahasabuha jamidatan wa hiya tamurru min rasah zaka ga dutsi yanda ka san dutsi kana tsammanin dutsi ne sandararre mai yauni mai kabri mai karhi amma ga dutsi wai tamurru min rasah dutsi iya tafiya inda ka san hayaki irin gilgije tashi Allah ya ce wata annuka jibal cikin tsane ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا الأمتار na'am wa yas'alunaka 'anil jibal suna ma tambaya matsayin dutse gobe kiyama fa qul yansifha rabbi nasfa ka ba su amsa cewa dutse wannan Allah ce zai nike dutse nikewa eh yansifha rabbi nasfa wa yadhar waqa'a sabqa Allah zai bar ƙasa very level babu tudu ba gangare dutsen da yake tudu gangare na kare gangare kare na a an nike shi ya koma ƙasa ta kuma babu tudu ba gangare za ta rafiya ne wajen wala'amta babu tudu haka za a mai da duniya tsar kenan shi ne kenan za ka dutse kana tsammanin dutse na duniya da ka sani mai ƙari mai kamari mai wani a wani tamar marasa dutse iya tahiya kamar girgishi an nike shi ya koma ƙari shi ma ya buƙi ya fi iska kenan suna Allah allazi aka ana kulle shi wannan wa abin ɗan wa aikin Allah ne wa zaka mamaki a aikin Allah ne shi ya haka eh Allah ne tsara haka wanda Allah dama shine kyautata halittar komi shi ya halitta komi kuma innahu khabirun bima tafa'alun shi Allah mai wannan ikon iya cikakken masaniya khabir ne ya san ciki da wajen abin duk da kuke aikatawa na haka ce manja Allah من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ وهم من فزع يومئذ آمنون man jaa bil hasan falahu khairun minha yanzu mun yi bayanin cewa Allah subhanahu wataala ya san abin da kowa ke aikatawa ya ke sanar da muwa to ho yanda lamarin ke ciki man jaa bil hasan duk wanda ya zo da abu na kwarai alƙawarin Allah ne falahu khairun minha Allah zai lullumka maka sama da abin da kai tafannu ta karuman fadala da karamcin Allah zai lullumka maka abin da kai ya tabbata ruwa bukhari ko musulman sallallahu alaihi wasallam ya bayani Allah duk abin da kai na hasana ka aikata alƙawarin Allah tashin farko za a lumka ma gida goma daga wannan tashin farko daga goma kuma zuwa 700 zuwa abin da Allah so gwalgwadon niyyarka ko gwalgwadon imaninka gwalgwadon ladanka abinda Allah su zai kara maka falahu khairun minha zai ba kana da sama da mai alkhairi mai abinda ka aka sana alkhairi za a lindin kama shi a kuma irin waɗannan bayi masu aiki na gari wahum min fazarin yawma idin aminu su wannan hulkita ta wani kiyama Allah na ba su kariya ta cikin aminci daga hulkita wani kiyama Allah samu Allah nasu amma kishiyar haka ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون
ومن جاء بالسيئة nan kuma kishe na kware shi kuma nan duk wanda ya zo da mugun aiki ga sakamakon shi fa kubbat wujuhum fi nar Allah ta za a kifar da huskarsu rubuta ciki a cikin wuta rubuta ciki suna kuka wannan ruwa a nan ɗanin salasan ke ba labarin a cikin ƙarshen huddawa na wuta allah subhanahu wata'ala zai ba mala'ika jirin umarnin ka je ka ɗauko bawa na a wuri a cikin wuta bawa na wani ka je ka ɗauko shi jibril za shi wuta zagaya bai ga wannan bawa ba zai komo ya ce yaron bin na barin wani bawa na kama ala ce mai koma wuri kaza a gaya mai wurin da wannan bawa na wanki ya ce iya zuwa zai iska yana ya hanna ya munan domin abin da ya ce ya Allah na je duka huskas a kihe bai gane kowa ke magana kenan sun kihu huska a kihe rubuta ciki suna ta kuka a wuta ita haka yi su huska a kihe rubuta ciki suna ta kuka ya ce Allah ke zan gane shi suke biyo gane shi za su to suke kan wuri kaza za ka samu wannan bawa na ya ce ina zuwa suke iya ya hanna ya manna a cikin wuta shi ne kenan aka ɗauko shi aka kawo shi Allah mai iko akan komai mai tambaya bawa ya ka samu ka ce Allah na samu kai na mugun hali na samu kai cikin mugun matsayi din dai anan bayan nadama abu ya kare sai Allah ce jibril ka mai da shi ya ce ya rabu ka wuce haka Allah rahamaka Allah ta wuce ka mai da nan Allah ya rabu ka wuce haka zai kaskantar da kai rahama Allah ka wuce haka ba kama haka ba Allah ba mu haka ta kuma a ce a ɗauko shi a kashi gida a nisan kenan muna magana yan wuta kenan suna ana cihot da su a cikin wuta shi ya ce fa kubbat wujuhuhum fi nar za a kifar da huskokinsu a cikin wuta hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun suna cikin wannan azaba za ka wasu wannan gorin a tada musu hankali shin wannan abin da kuke ciki shin an sa muku wani sakamako in ba sakamakon aikin ku ba kiran sakamakon aikin ku ka ko na hari Allah kiyaye ci gaba
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين na'am ana yan uwa Allah subhanahu wataala ya la manzon shi umarnin ya gaya mu duniya kowa ya sani da yan kusa da yan nesa innama umirtu an a'budu rabb hadhihi balda ni wa ku sani an mun umarnin an bauta tama ubangijin wannan gari ma'ana makka wanda wannan ubangijin nawa allazi haramaha shine ya sawa maka harami eh balga aminan gari ne amintacce an ce kaunan wa shar'a Allah sawa maka gari ne mai aminci kenan ubangijin da ya sanya ma maka wannan matsayi shi ya mu umarni kan bauta ma kowace shi kenan wannan shine irin kira da nake wanda suke nema ya sassabata a zo a yi tare a a ga umarnin Allah kuma Allah wanda shi ne sututu ƙwarai da ake kiransu ku bauta ta ma ubangijin wannan gari wanda ya amintar da ku daga halin tsoro Allah ke nan sun san garin maka iya cikin aminci ko zan amincin da Allah ba shi amincin to wannan ubangijin ya ba ku wannan karamci na sanar maka garin aminci garin nutsuwa ku bauta ma ubangijin ya ce kuma wallahu kullu shay shi Allah ba Allah an kawo yanwa Allah ubangijin wannan gari na komai ne rabu kulli shay eh ba wai komai ma Allah shi ubangiji shi annan an kama gana rabu hadir badda dan tashrif matsayin garin karrama garin girmama garin amma shi ba komai na Allah ne sai ta ce wallahu kulli shay koma menene na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan kuma me mulkin halitta Allah ne kuma ma'ana mulkin Allah ne kashin mulkin Allah mulkin Allah ne kun bawa yake na Allah kuma menene dan haka wa umirtu an akuna min al-muslimin an mun umarni yanda aka ma sauran annabawa in zamanto daga layin musulmi mun shi na ta dukkan annabawan Allah musulmi ne babu wani annaba wanda ba musulmi ba babu yahude yahudanci ko nasara ko kaza a kowanne musulmi daga wani suna inna din inda Allah al-islam in dai addinin Allah duk addinin Allah ko annabawan Allah sunan su musulmi wa doka nuhu alaihi salam da gobar mayya da su da ta fa anta wallaytum fa ma sa'atukum alaihi min ajr in kuka bada baya mana iya kiran su su yi imani yace in har kuka bada baya to nuwa fa ma sa'atukum min ajr ban tabe ko lada ba kaza in ajri illa Allah lada nawa Allah zai biya nawa kuma ga muku wa umirtu an akuna min muslimin ya ce an mun umarni in zaman to musulmi ibrahim alaihissalam ma na magana wa annabawa ba ibrahim wa ba baban nasu gaba daya allah yake gaya mana cewa umar yanzu ba amince ibrahim illa man safiya nafsa wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون na'am yanwa idan aka ce ko bai hude ne ko na tarawa kowa abin da yake dogara alfahari da shi a nan ibrahim alaihi to ga labarin ibrahim alaihi salam Allah ta cewa wa man yarghabu an millati ibrahim illa man sakan nafsa waye zai kyamaci addinin ibrahim in ba wanda ya wutar da kashi ba wawa ya wuce zama wawa da gangan ga hujja ga dalili ya zama wawa da gangan in ba wawan gangan ba ba mai kyama addini ibrahim Allah ce Allah ce wal qasad kafainahu Allah ce mun zaɓi ibrahim fi duniya a nan duniya zaɓaɓɓen Allah ne kuma wa innahu fil akhirati lamina salihin haka a lahira gobe kiyama iya cikin bayinmu na kwarai me yawa kana Allah ce idan qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangiji Allah ta mashi Ibrahim asalin ka musulunta ka gani asalin musulmi ne asalin ka musulunta yace asalamtu li rabbil alamin na musulunta na mai kauya kuma me yasa da salam al-islam ta al-islam al-qiyad me kauya hausa ce me kauya kenan ka rahe da aka yi da kai a ce wani ya maka kenan a jashi nan a jashi yadda ake so shi musulmin kwarai wanda ke ba shi da ra'ayi na shi kudan an ce i ya yi bari ka bari kwan shi ne sunan musulmi na gaskiya ba hau da kanta an ce ibn asalam asalam zaman lahiya ba shi kada a asalin asalam mai kauye ne wasu mai fasara wa asalam zaman lahiya surutu ya ka zaman lahiya kuma ya san zaman yaki duka ya yi tsari surutu ya zama yaki ya zama zaman lahiya duka tsara amma al-islam ma'ana shi al-islam ne islam ne mai kauya ne al-qiyad mai kauya ga Allah abinda Allah ya da kai shine kuran dadi ko wuya shi islam yace Allah ce ka musulunta yace asalamu da rabbil alamin Allah na mai ka wuya zuwa ga Allah ubangijin halittu gaba daya wannan kalma Ibrahim ya yi ta haka idan kamar shi musulmi ne ko to ba ta tsaya kan shi ba ta wa wasa biya Ibrahim ko ne wannan kalma ta musulmi ta musulunta zama islam shine addini Ibrahim alayhi salam ya yi umarnin wannan kalma ga ɗiyan shi a kan su zamanto musulmi wa yaƙub annabi yaƙub ma ya yi wannan wasiya ga ɗiyan shi kagar wannan dai su ne jigon nasarun ko yahudawa yaƙub ya gama ɗin shi ya baniya ya ɗiyana ina da safalakun din allah ya zaɓa muku da addini wa zaɓi ne ya zaɓa muku da addini zaɓin Allah ne da haka falata mutum na illa wa an tu musulmi ta mutu ga musulmi kaka kuskure ku mutu ya kuna musulmi a gada musulmi da ku kaga ibrahim da iyalai shi da yan ba ma har ma kakan nasu yakub shi ma ce a musulmi ne da annabi yusuf alaihi salam duk ya sha gwagwarmaya tun daga shigar rijiya gidan sarki sai da shi bawa gidan shugaba fitinan mata samun mulki komai ya ƙarƙashe rayuwa amma ka a ƙarshe rayuwa abin da kake rabbi da ta dalilin mulki رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
na'am yusuf alaihissalam ke cewa bayan ya kare komi yanzu ya zo ƙarshen komi yake kira tsakanin shi da Allah kuma Allah ke ba mu labari da irin addu'a da annabi yusuf ya yi rabbi qara'atayn min al-mulk ya Allah ka ban wani abu ka ban wani abu daga cikin mutane wa allamtani min ta'wil al-ahadith ya mabu Allah godiya Allah ka ban mulki kuma ka sanar da ni daga fassarar maholki fatira samawati wal ard kuma ya koma kan ba Allah girma Allah ya Allah mahalicci makaikin halittar samai da kasai anta waliyi fi duniya wal akhirah Allah kai ne majalisin lamarina duniya da akhirah duk wanda yake nema tawaffani musliman wajibin da sani Allah Allah ka amshi raina ina musulmi Allah kuma ina koma gare ka ka sa ni layin bayan ka na wani haka ya kagade musulunci shi ne addini ina yahudawa musa alaihissalam iya kiran ya ƙaun in kuntum amintun billah fa alaita يا wa قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين nan ai shi wanda yahudawa musa ne alaihissalam nasa a taura ta musa ce musa alaihissalam lokacin da yake galgadi yake ji hannun bani isra'il suna cikin bala'i na fir'aun ya kama ya tun musa iya yaro yake kashe iyansu maza ya bar mata musa ya huce ya girma fir'auna ya ji gaba da yi suna jaje bala'in ya shi su amma musa alaihissalam ya san da alkawarin allah sai ka ji hankalinsu ya ƙun ya mutane na in kuntum amantum billah in dai har kuna da imani da Allah imanin gaskiya fa alai tawakkalu ku dogara ga Allah sharadi in kuntum muslimin in ku musulmi ne kake ne Musa ma dai musulmi ne mu zo na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam wa za'ahu ila hadar hawariyin an amanu biyu bin وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذ أوت للحوار وإذ أوحيت للحواريين على ذلك تنا لوجه ده وهاي كهواريا وا الله يما نمو سو هواريا وا مبين إيسا كيفي ونسك رأي ده شي كيفي سك كما دعوش كيفي الله يما سو وهاي أن آمن بي برسولي وي إيماني دمي وي إيماني دمنزونا بسك تشي قالوا آمنا يا الله مي إيماني كم وشهد بأننا مسلمون Allah ka shaida mu musulmi ne ya kama zaka ne dukkan annabawan Allah musulmi ne kuma Allah ke ya ahlul ladina amanu taqullaha Allah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون na'am ya ayyuhal ladina amanu ya kuma iman taqullaha haqqa tuqatih wujud tsoron Allah iyakacin tsoron Allah kashe wala tamutunna illa wa antum muslimun kakka kuskura ka mutu kana musulmi ka duk wanda ya je ma Allah ba musulmi ba ya gama yawo shi ne kai manzan Allah ya ce wa umirtu an akuna min almuslimin an mun umarni in zamanto daga cikin musulmi kuma bayan haka wa an atlu alquran wa an atlu alquran وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه na'am ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين wa an atlu alquran cikin umarni da Allah ya mini ya mun umarni in karanta alqur'ani ga duniya in karanta ku na ke nashi ake je isar ga sako daga Allah dan qur'ani littafi ne daga Allah wanda lare baki daga Allah yake tabbas ke cikin Allah ne umarni ne ya karanta mutane alqur'ani kenan na shi karantawa ne faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi duk wanda yayi wannan an karanta qur'ani wanda ya bi shiriya ya shiryu to ya san wa kan shi yawa ba wani ba yawa ba Allah ba yawa bale ba manzo Allah ba yawa ba mai wa'azi ba yawa fa innama yahtadi li nafsi kan shi ne anwanin shiriya shi zai amfana haka wa manzalla wanda yaki yaki bi to biwa kowa tsiya ba fa innama tace kul fa kul innama ana min munzirin kiran manzalla ma wanda ya bace ma dai kiran dai magana ta bace dai kai shi eh wanda ya bace ma yanda wanda ya shiryu amfanin akan shi haka wa manzalla wanda ya bace ma bai bi shari'a Allah ba sakamakon batan shi akan shi kuma faƙul inna ma ana minal mundirin ni kuma kina ma maza da kan zama ni kuma ina daga cikin masu gargaɗi ne aiki na gargaɗi ne azaba a hannun Allah shi yake azabtarwa ko ya rahama inna ma anta nazir wala ala kulli shay'in wakil fa inna ma alaykal balagh wa alayna hisab Allah ce mu an ga manzo Allah fa inna ma alaykal balagh kai na ka isarwa ne wa alayna hisab kuma hisabi ga bayin Allah ba ruwanka kina karantarwa ne kai mai gargadi ne ka sarki abin da ke kanka wannan haka dukkan mai wa'azi idan manzon da Allah ya faɗa maka ina kai mai wa'azi haka nan kanka da mu kai dai kai kira kai sai da sako na Allah mai rabon shiriya da shiriyu wanda bai shiriyu ma kai Allah bai kama ka ka sarki abin da ke kanka wanda zai baka ladan da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qul alhamdulillah وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله nan bayan da yanke hujja Allah ke masa umarni ka ce godiya ta tabbata ga Allah bayan yanke hujja yanke dalili ga bayi ce godiya ta tabbata ga Allah sayurikum ayatihi fata'rifuna Allah zai gwada muku ayoyi karara karara kuma ku gano wannan aya ce daga Allah tabbas san ga gaskiya karda bayana illa kurun Allah ta maka hujja amma Allah zai bayar da ayoyin shi kuma za ku gano aya ce daga Allah amma sanin aya ce ya sa kowa yarda mun ne san aya ce amma bujire mata dan ba shi da rabo amma tabbas albar ayoyi daban da wasu zan ku tabbatar da shi ƙur'anin gaskiya ne manzan ma gaskiya ne za ku gano wani aya ce da ta karara amma kuma shirya ta mai rabuci amma rabu ka bi gafilin amma ta amalun kuma ka gaya musu ubangiji wa Allah bai rabkana ba ma'ana bai kafar ba ya san abin da kowa ke aikatawa ba wani abu da ake Allah bai san ba da shi wa komi da rashin kulawar Allah sinan kowa da kan shi سي سورة
بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين
أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم تاسيم تلك آيات الكتاب المبين wannan dai harufa ba da sin da mim hakikanin dai magana an kai an kawo an bar mu Allah sanin hakikanin ma'ana tilka ayatul kitabil mubin wa'annan ayoyi ne nan yan wani isharar su da yawa asalin tilka ana isharar abun da yake nesa waccan wanda amma a cikin balaga ta alkur'ani akan kawo abu na kusa a mai isa da nesa saboda ɗaukaka ta daraja mana ɗaga shi matsayi maɗaukai wa'innan ko wa'intan wa'innan da ɗaga shi a gabanka an ce wa'innan an ce ɗaga darajar abin wa'innan ayoyi na alkitabul mubin littayi mana alkur'ani wanda almubin wanda bayanin shi a hili ke ƙarara kun hidimar rabu kitabul mubin ne yace natlu alayk min nabai Musa natlu alayka min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun na'am an wannan amma sura kasas zamu ji bayani mai tsawon gaske na masala tsakanin Musa da Fir'auna zaka kisa tun farkon ta ta so Allah ya ce nutulu alayka min nabiyyi Musa wa Fir'aun muna karanta maka wani abu daga cikin labarin Musa da Fir'aun kun bil haqq wannan labari ne na gaskiya ba kwashe kwashe ba suna da kwashe iri iri kisoshi iri iri a cikin su hatta su fabiyan Musa ba su da kat kama kama ne ka zo a karanta maka labari da gaskiya kamar a gabanka aka yi ya ma abu dan ana yi ma abu a gaban ka ba gan shi ba wannan labari ne da gaske al'amari me san labarin Musa da Fir'auna ya sa kunnan ya bada kunnan shi yace bil haq labari ne na gaskiya amma gawa ya qaumi yu'minun ga mai imani mai neman gaskiyar labarin musa da fir'auna ya zo ya turara mara imani ya ce kwashe kwashe da kama kame ga masu imani mai allah ce inna fir'auna إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين
allah ce inna fir'auna ala fil ard allah ke tabbatar maka san da matsayin abin da farko ma shi fir'aun ya yi shishigi ya ɗaukaka a saman ƙasa ya mulki Eh, ya mulki kwarai ya samu matsayi a saman ƙasa waje ala ahalaha shi'a ga hikima ta zama mulkin shi da ya yi ya sanya mutane 'yan ƙasar ko 'yan garin da ya ƙungiya ƙungiya ya raba kansu shi'a ƙungiya daban 'yan kaza kaza 'yan kaza kowa daban daban 'yan wa masalar raba kan mutane ka gallabe su tsohon sarki na fadawa tsohon abu ne kuma har yanzu ne ɗan wa har a yanzu shugabanni suna bin wannan hanya ta zaman mulkinsu ta yanzu suka ga dama da ku a raba kanku a raba kanku sai raba ta faru ta so divize full mai rage suka ko eh divize full mai rage kai raba dan samu tana sadaka su na rasa faru ta so ka raba mutane da wannan abin tsoho abin ne tsari tsari na cikin wannan duniya yan uwa kaga ko a yanzu gadi ba duk gwamnati kuna ko ina bai san al'umma su haɗe kansa gaba ɗaya ko 'yan ƙasa zama ra'ayi guda ko a gari guda ƙasar daban a garin ma unguwa unguwa a garin ƙasar yan jiɗa da ana magana jiha jiha ko aka jan ma aka yi departament aka yi andasama aka waye a garin ma komin komin kowa ta kashe ki kowa ba ruwan shi sai aka ce can gwamnatin shi da a yi ta su ce gwamnatin kaza ce ba ta mu bace ba hikima ce wa hikima ce abu ya kama da abin bai wani amfani yan wa an gani ban zai nijar misali wani abin da aka raba wani ci gaba kawo wani abu aka wanda da aka sami ci gaba da aka yana abu ko wani ya baki turawa suka ce hekun yi su ko shugabannin suka shi ne tsarin da ba su ci gaba ya ka rungu ina tunai ana ji kan algabin latijo mun je wani taro da aka yi a nsp kan wannan mas'ala ta ce ku fashe administrative araba araba ya ce ya ce ne ji ma ban gane ba ya ce yanzu nijar ya ce misalinta ya ce misalin tsohuwa ce ta ji daji sai kan ice ƙato ta yunkura ta ɗauka taifin ta kasa kaga dai inda hankali ya ta aiki ta rage ya ce to ya ta ƙauro kan ice za a yi ɗauka ya ce nijar kowa sun yawan nijar ya ce meri na wace a da kwatar yau wannan gari mace ba wadda ba ta da matsala ba wadda take iya ɗaukar kantar kyau kowace da matsalarta da al'ummata an kasa ɗaukar yaunin ma'aikatan wata ma ba a biya ba kuma a tsaro wasu merurruka zai wa nan gargashi mai bashi merori ya zaga maka wani yawon wata talatin wani wata arba'in zai shi wata ɗan wa idan ba a biya mara ba ya talaka maka kaga an kawo cin kuɗi ku da talakan ku ne in da misali za ku aiki miliyan goma ana biyan ma'aikata miliyan ɗaya yanzu ga ma'aikata miliyan biyar gaba ka ci kudin su ne ku ne fa in kaso ce ita ce kudin naku shi ne maimakon damar da guda gare ku da mutanen shi ya ci miliyan guda da jama'a shi za muku amuku mayar biyar ya sun ci miliyan biyar ko ku ne fa ta tabbas inda a ce ba su kai haka yawan haka ba kenan kudin shi kakkan zai amfani da yawa dan wannan duka bangare haka ne ka je wannan mai ri ka je wannan to ko kun yi addini mazan yanzu ba na je na addini ba kun yi addini na yanzu da da yake ayye aka ce kai can wata kullo yau kai shi kungiya kan wuta yau gwamnati ba kai zama hannu ba ba ku haɗin kai kowa ka takan shi yake sai abin da ya ga dama mata sai kaza ku ce ku yadda ba ya kira wasu ku kun yadda mun yadda ku yalwa wannan tsawon ra'ayi ne ya su da su kuma abin kuma abin kuma abin kowa zai shafa abin da kowa zai shafa amma sai a kira wasu tana kan ku ba ɗaya ba sai a kira wasu jama'a sai eh mu mun yarda wannan ma ya ce wannan sun zama ya adawa wannan ya ce tsawon ra'ayi ne ya zuwa yanzu yanzu su a daga da ya ke su haka abin yake cikin in da sai ta yanzu a nijar farti da wace farti da wace ko ina ma kai aka ɗauko sandika da sandika da duka aka ce misali istiyan ta ce kaza wa kare gwamnatin farko istiyan ce gwamnatin istiyan ko su ne suka ce kaza ba a yi duka ko da musu kira ya su ɓunki ba muka iska ko da wuce ba wani sai mu wani sai muna yi wani sai mu yi wani sai mu yi da mun amince ma gaskiya ce wannan ɗan adawa ne duka wannan yawan tsari ne tsoho ga fir'auna ka raba ka raba kan jama'a dan ka dallabe su ka yi daga gada marsu ta gaba ku haɗin kai wanda bayan cin nasara ko ɓangaren addinin ko ɓangaren ko mene ne ba na bai ci gaba yin wa ba haɗin kai bai yiwa an faɗi da kuran ma bayan za a ci a ci gaba haɗin kai bai yiwa kuran to ne fir'auna haka ya musu eh wajen al'ahala shi ya sani ɗan ƙasa jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya ya stadifu da alifata minhum yake yaggal mana ya gallaza mu wasu yadda ya ga dama ka heware wasu su yake azabtarwa yake gallazawa yuzabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum zai yanka diyansa maza ba mata su wanda ba ruwan su sai sai ta ba wannan sai hawana ko a cikin zasu ma haka ba mai mahudu ya koyi magana kina yana yanka diya maza ya bar mata innahu kana min al-mufsidin fir'auna huma bannaci iya kabanna sai an wala ta mana ta Allah da za mu je wata ɗan ɓanna ce kowa san da ya dai ƙara bayani insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh